أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك عن ذي القرنين قل فأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا صدق الله العظيم صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه السادة المجاهدين اللهم ثبت جناني وأجل الحق على لساني وأعوذ بك من أن أظلم وأظلم وأعوذ بك من أن أختال من تحتي إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخوة الإيمان بركة مديو tara ga watan Ramadan shekara 1445 wanda ya daidai da 19 ga watan uku shekara 2024 cikin tafsirin alkur'ani mai girma da muke gudanarwa a zamir maulana shekha sharif ibrahim salih husaini radiyallahu ta'ala anhu muna cikin suratu al-kahfi inda za mu tashi a kan kissan wato zulƙarnai ne a kamar yadda muka karanta a suratul isra yahudawa sun sa a tambayi manzo sallallahu alaihi wasallama game da wasu abubuwa wanda wannan zulƙarnai shine na uku a cikin tambayoyi da suka shirya shine Allah ya ce wa yas'alunaka an zulƙarnai yahudawa ko kuma mutanen makka da yake su ne wakilansu suna tambayanka game da waye shi zulkarnaini an ce shi zulkarnaini sunansa al-iskandaru kuma walam yakun nabiyyan shi ba annabi bane shine mafi rinjayen zantuka na malamai kamar yadda wani yana cewa luqman waskandaru laysa anbiya fi arjihil aqwali lakin awliya da aka su waɗannan waliyan Allah ne kamar yadda muka karanta hadiru din ma shi ma wannan din wali ne wasu sun ce da hadiru da wannan zulkarnaini ƴaƴan wa da kani ne iyayensu mata da aka hadiru din shine ma wazirinsa din da yake tafiya to suna tafiya tare kowa ba a taɓa wani musulmi da ya mulki duniya sai mutane guda biyu annabi suleiman sai kuma wannan zulkarnai ne ubangiji tabaraka wa ta'ala ya bashi mulkin duniya wanda ta ilhama yake karɓan komai Allah ya ce ya turo shi zuwa ga dukkan halittu wato cewa shi sarkin su ne a musulmai waɗannan guda biyu annabi suleiman da kuma zulkarnaini sai kuma a kafirai akwai buktu nasaru da numrudu su ne waɗanda suka mulki duniya sarakuna guda hudu an ce akwai na biyar wanda shi ne imamul mahdi wanda shi ma zai zo mulki duniya waɗannan su ne sarakuna da za su mulki duniya e walaisa huwa iskandar isra hada ba shi ne iskandaru na misran ba iskandarun qablahu shi akwai iskandaru babba akwai karami wannan karami shi kafiri ne sa'ihun arabiyyun muslihun okay okay kahwa ولم يك آه... سائح عربي مسلم الذي يبدو أنه من أهل اليمن لأن أهل اليمن هم الذين يتسمون بالأذواء su wato sarakunan Yaman su suke wato sifantuwa da kalmar zu suna amfani da ita a matsayin wato kalmar sarautar su kamar a ce shehu ko mai ko kuma kamar irin dai kalmomi da ake amfani da su irin su kaisaru su kisra su najashi da muƙautis da sauransu to mutanen yaman suna amfani da zu fulan zu yazan zu kaza zu kaza to tunda an ce zul qarraini kaga ɗaya daga ciki eh kaga kamar su zul kifli zul qarraini wannan yana da yawa a cikin wato mutanen yaman sai Allah ya ce to kace qul sa'atlu alaikum minhu zikra to kace zan karanta muku labarin safa inna makkanna lahu fil ard ubangiji ya tabbatar da shi a doron ƙasa ya bashi sarauta sai da zagaye duniya duka an ce duniya faɗin ta tafiyan shekara ɗari biyar ne amma zulƙarnaini sai da ya zagaye ta duka ya isar da saƙon Allah yana hawa wato girgije ma ba wai iska ba annabi Suleiman yana hawa iska ne ko to shi kaga Allah ya hore masa girgije ma kuma a cikin rundunansa akwai wato haske da duhu gabansa haske yana wuce ba za ku ga komai ba an gane ai bayansa duhu ne ba wanda ya isa ya gani lokacin da ya je wajen su ya ajidu wa ma'ajuju ma haka ne wa atainahu min kulli shay'in wato Allah ya bashi dukkan wani abu da yake bukatarsa kaga ko fa ba annabi bane amma Allah ya masa wannan baiwa da haka bayin Allah Allah yana ba su komai wasu ne suke tunani haka ba zai yiwu ba da yake suna da wato karancin tunani da kusanta Allah wa atainahu min kulli shay'in kaji min kulli shay wannan min wato litaqlil ne kowanne abu an bashi amma wa atainahu ai kulli shay'in ne saboda kaga wannan ya ta'adda ila maf'ulaini ko salasata mafa'ila ma zai dauka kaga wa atainahu kulli shay'in sai ce min kulli shay'in kowanne irin abu Allah ya bashi eh yahtaju ilayhi a matsayin sababan hanya in dai abin da yake bukata na hanya to Allah yana bashi na'am فأتبع سببا na'am حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما na'م قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا na'am ubangiji tabaraka wa ta'ala yace ya bashi komai fa atba'a sababa wato ya bi hanyarsa zuwa ga wato fadar rana hatta idza balaga maghrib ash-shamsi wato ya kai wurin fadawar rana eh wasu sun ce ba wai wurin fadawar rana ba rana ba gani inda take fadawa kawai ya je karshen ƙasa ne wajadaha taghrubu fi ainin hami'atin ya samu tana fadawa a cikin wani kogi wato milaka sai ya ga kaba tana fadawa a ciki ne ai zati hamatin wa hiya tilul aswad wa ghurubuha fil aini ai fi ra'yil aini wato a ganin ido ne kawai ake ganin tana fadawa wa illa fa hiya a'zamu min ad-dunya ita rana ai ta fi duniya eh wa wajada indaha wato qauman ya samu wasu mutane kafirai a wannan guri na'am
قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا ubangiji yace ya a, wato kunna ya dal qarnaini Allah ya masa ilhama imma an tu'azziba in kana so ka azabtar da su ka yake su wa imma an tattaqida fihim husna idan ko kana so ka riƙi wato kyautatawa cikin su shine ka ribace su da abin da kake so ka yi musu Allah ya gaya masa wannan wannan kuma yana nuna cewa ana iya samun wato ilhama tsakanin Allah da bawansa eh ka na'am قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا كبرا ubangiji ya ce masa wato sai ya ce kala amma man zalama duk wanda ya zalunci kayinsa da kafirci to wannan da sannu za a masa azaba a kashe sa bayan nan kuma a maida shi zuwa ga ubangiji fayu'adhibuhu azaban nukra ya masa azaba azaba wanda bai sani ba na'am وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى na'am وسنقول له من أمرنا يسرا yace amma kaga waɗanda suka yi imani suka kyautata ayyuka to fa suna da aljanna a matsayin sakamako wa nas- wa sanaqulu lahu min amrina yusra kuma za a sauke masa dukkan wani lamarin sa na'am ثم أتبع سببا bayan ya gama da mafaɗar ra'a mafaɗar rana sai kuma ya nufi mahudar rana thumma atba'a sa'annan ya bi hanya wato zuwa mahudar rana na'am حتى إذا بلغ مضجع الشمس وجدها تطلب على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا can ma da ya je wato zuwa mahudar rana waje da hatatlu ala qaumin ya same ta tana bulla akan wasu mutane wato su ma a wannan lam naj'al lahum sitran ba a sanya musu kariya min duniha wato kuma bayan ranan nan ba ba su da tufafi ko ba su da rufi suna da wasu ramuka ne dai da suke shiga lokacin bullar rana eh bayan ta zo tsakiyar kai sai su fita na'am وكذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا Ubangiji ya ce haka lamari yake a wajena kamar yadda na faɗa game da Zulkarnaini. Wa qad ahatna bima ladayhi khubra Ubangiji ya zagaye sani da abin da yake wajen Zulkarnaini nan duka wato kamar yadda ya gaya maka. Na'am.
ثم أتبع سببا Bayan nan ya ƙara tafiya hat na'am.
حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا
Wato sai ya kai bainas saddaini wani kira'a bainas suddaini tsakanin wasu duwatsu guda biyu can wajen ƙasar Turkiya. wajada qauman sai samu wasu mutane a wannan guri la yakaduna yafqahuna qawla amma ba sa fahimtar yaren zulkarnaini na'am قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا na'am فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا sai suka ce inna ya'juja wa ma'juja lalle ya'juju da ma'juju wato suna musu barna a kasar su shine bin nahbi wal baghi inda khurujihim suna wawashe dukiyar su su musu zalunci idan suka fito wajen su fa hal naj'alu laka kharjan ay ju'lan za mu sanya maka lada ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda ka sanya shamaki tsakaninmu da su na'am قال ما مكنتم فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم قدما yace ba sai ya karbi ladan ba talaba makkanni fiha rabbi abinda Allah ya tabbatar da shi ciki ya fi alheri akan wannan ladan su fa a'inuni ku dai ku taimake ni da wani karfi wato in na nema auren auren ku walakin ah, walakin al-insana ah, huwa huwa qawiyun shi wato zulkarnain yana da karfi walakin al-insana la yastaghni an al-mu'awanati mutum koya ya kasance ba zai wadatu ga barin neman taimako ma'a ghairihi tare da waninsa ba da haka talaba minhum an yu'inuhu amma Allah ya ce wa atainahu min kulli shay'in da haka ai baya bukatan komai amma ya nemi taimako daga wurinsu kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama kaga ai baiwar da Allah ya masa zai iya isar da addinin Allah ba tare da ya bukaci wani runduna da zai ji yaki da ita ba amma duk da haka yake tafiya da sojoji hatta ma da mala'iku shine Sheikh Yusuf al-Nabhani yana faɗa kauyal Mustafa bi sahbin bal sahbu bihi bal bi rabbihim aqwiya'u annabi ba ya karfafa da su bane su suka karfafa da shi bal bari ma yace da Allah fa karfin nashi yake da haka ba sai ya nemi taimako ba ay ayyinuhu bi quwwatin bi jiddin wa shihadin na'am aj'al bainakum wa bainahum radma wato zan sanya shamaki tsakaninku da zai kare ku na'am آمنوا من زبر الحديد نعم حتى إذا سعوا بين الصدفين قال انفذوا نعم حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه ذكرا a ubangiji yace wato atuni zubar alhadid yace musu ku kawo mini yanki na bakin karfe kita'ahu fa atawhu biha faj'ala bayna as-saddaini sai ya sanya wato tsakanin wato wannan gefen duwatsun hatta mala'ahu ya cika shi da wannan uh, bakin karfe wa utiya bil hatabi aka kawo masa itace wal fahmi da gawayi hatta idza sawa baina sadafaini ya daidaita tsakanin wato gefen waɗannan duwatsu qalan fuhu sai ce ku hura wato wutan nan da ziga zigi eh adramahu naran wa qalan fuhu fasaru yanfukhuna sai hura wuta yace ku rika wato hurawa suna rura ta da ziga zigi na'am hatta na'am hatta idza ja'alahu wato naran sai da ya sanya bakin karfan nan ya koma wuta kan nari hatta fara alhadid kullan mithla nari qala atuni ufrid alayhi qitra wato wannan akwai abin da ake kira alirabi tanazu'i shine a nemi amili amili biyu su nemi sa'a ma'muli wato amili biyu ko sama da biyu su nemi wato ma'muli guda daya kaga atuni wato ufrid alaihi qitra duk suna neman qitru ishe atuni ay qitran ku kawo mini dalma kuma ufrid alaihi qitra sai na zuba dalman akai eh shine in amilani kaza ya fismi al-amal qablu falil wahid minhum al-amal haka ibnu mali yace atuni ufrid alaihi qitra ku kawo mini dalma sai na zuba dalma akai fa afraghahu ala al-hadidi sai zuba shi akan wannan wato bakin karfe wa huwa naru a lokacin wannan bakin karfen yana wuta fasara shay'an wahidan za ku za ku iya sa alif a gurin bai sa ba ko fasara shay'an wahidan sai ta ga zamo abu guda daya da dalman da bakin karfen kenan na'am فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا tun daga ranar ba su iya wato wannan hawa kan wannan ganuwa ba ai ma qadaru an ya'aluhu lirtifa'ihi wa mastata'u lahu naqba ko ba su iya huda shi ba ma qadaru ala hadmihi na'am قال هذا رحمة من ربي na'am فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا Ah, ubangiji tabaraka wa ta'ala yace qala hadha rahmatun min rabbi zulkarnaini yace wato wannan abin da ya musu baiwa ce daga ubangiji tabaraka wa ta'ala yayi masa amma su sani wannan katanga za a huda ta fa idza jaa wa'du rabbi idan alkawarin ubangijin sa yazo na fitan yajuji da majuji daga wannan shamaki ja'alahu dakkan Allah zai sanya wannan wato ganuwar ta nike inda ma yuridu Allah khurujahum bilailin yadukku hada sadda zai nike wannan shamaki wa kana wa'du rabbi haqqan alkawarin ubangiji kuma gaskiya ne a kila kana dalika fi zamani bani al-abbasi a zamanin daula ta abbasiya bayan daula ta umayya wato an ce kharaju sun huda wannan sun fita wa dakku sadda wa bidhalika dawqu mulkan arabi da wannan ne suka kaskantar da sarautar larabawa eh kana rasul sallallahu alaihi wa sallama yaqul annabi ya kasance yana cewa wailul lil arabi min sharrin qad iktaraba wato ranar yana tare da iyalinsa Zainabu bintu Jahshin sai annabi ta ga annabi ya razana yana cewa bane ya tabbata wa larabawa daga wani sharri da ya kusanto futiha akwai a wani riwaya futiha al-yawma min rajmi ya'juja wa ma'juja qadru hadha wato yace an bude katangar yajuju da majuju wato qadru hadha gurgudan haka sai wato ya haɗa babbar yatsarsa da yatsa manuniya ya ce huji bai wuce kamar haka aka an huda shi yau ai ku zo rabbatil fijali ku farkar da mataye ma'abota kwallage ai ku zo rabbatil rabbatil kuduri ku farkar da ma'abota darbuka fa hada sababu zawali mulkin arabi wannan shine sababi na gushewar sarautar larabawa wa ya'juju wa ma'juju qaba'ilu min at-turki wato wasu kabilu ne daga turkawa wa qaba'ilu min as-sin wasu kuma kabilu ne daga mutanen china wa qaba'ilu min russia wasu kuma daga wato rasha zuwa su japan da wato wannan me sunan shi inda ake yakin na ukraine da sauransu ko tilkal qaba'ilu allati yadhharu fil ayati waɗanda yake bayyana a ayan anna ya'juja wa ma'juja minhu والترك تعلمون أنهم هم الذين سلبوا دولة العرب مدة 700 سنة yace turkawa kun san su suka kwace sarautar larabawa tsawon shekara 700 shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa utruku turka ma tarakukum fa inna alladhi yaslubu ummati dawlataha banu qanturaa yace ku kyale turkawa inda suka kyale ku wato waɗanda za su ƙwace sarautar al'ummarsa su ne ‘ya'yan kantsura, iyar su ce wannan kantsura ɗin. Eh, na'am. A tun daga wannan lokaci al'ummar musulmi ba su zauna lafiya ba, sai da aka zo aka yi gada da littattafan musulmai kamar lokacin yaƙin takar da sauransu. eh Allah ya kiyaye mu akwai yaƙin mahul akwai yaƙin tatar sai da ayyubul ansari wato wannan salahuddin al-ayyubi shine yazo ya dawo da karfin sarautar wa tarakna ba'dahum yawma idhin yamuju fi ba'd ranar da wato ya juju da majuju za su zo za a bar su wato suna kai kawo cikin wato sashe ya taliqu ba'dhum bi ba'd li kasratin Allah yawa da su wato su ne kusan kashi tara cikin mutane إيه نعم
وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا نعم wato su za su bayyana a ƙarshen zamani an ce daga cikin alamomin tashin alkiyama manya shine zuwan yajuju da majuju amma gabanin su akwai dajjal in dajjal ya zo farko dai ana ana cewa imamul mahdi shine zai bayyana bayan imamul mahdi ya bayyana dajjal zai bayyana da annabi isa wannan ukun du za su haɗu shi annabi isa shi zai kashe wannan dajjal ɗin amma ya juju da majuju sai dai addu'a Allah ya ɗauke su an gane ai sun fi ƙarfin yaƙi annabi isa ne zai yi addu'a sai Allah jeho musu wasu wato tsutsotsi su zo su kama wuyansu su yi cuta sai su mutu shi ko annabi isa da muminai za su tare a cikin tsibiri to daga nan wato Allah zai turo wasu tsuntsaye su ɗauke sai su dawo su rayar da addinin musulunci. E inda Shehu Ibrahim yake faɗa fa ya ce masihun wa rijalu rijaluhu bidin al-imam al-hashimi ya tadayyana hunalika amma al-faidu la shakka lan tara wa arifin billahi wa shar'u mustaqim na'am
الذين wa aradna jahannama yawma idhil lil kafirin arda a ranar za a bujiro da wato jahannama bujirawa ga kafirai idan wato annabi isa ya gushe za a yi shekara ɗari da ashirin babu musulunci ba shekara ɗari da ashirin ko sunan la ilaha illallah babu an gane ai sai dai wato tsofi su rika cewa eh mun samu kakanninmu suna cewa la ilaha illallah wani abu la ilaha illallah amma babu an fahimta Allah kiya mu zamanin nan ba duk wani abin musulunci ya goge hatta aure babu yanda jaka da jaki suke neman juna haka mata da maza za su koma Allah ya kiyaye mu eh na'am الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا suwaye ne kafirin Allah yace allazina kanat a'yunuhum fi ghita'in waɗanda idanuwansu suka kasance a cikin rufi ga barin alqur'ani suka makauce masa wa kanu la yastati'una sam'a akanan ji ma wato ji na fahimta alkur'ani ba sa iya la yaqdiruna an yasma'u min annabi sallallahu alaihi wasallam na'am أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي مني أولياء na'am إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا ubangiji tabaraka wata'ala yace wa dukkan waɗannan da suke bautawa waninsa masu bautawa gumaka ne da masu bautawa mala'iku ko annabi isa ko uzairu yace afa hasiba alladhina kafaru an yattakhidu awliya'a shin suna zaton za su riki alloli koma bayana cikin bayina ina a'tadna jahannama lil kafirina nuzula da aka su sani mun tanadar da jahannama a matsayin wato liyafa gare su ko ga kafirai Allah ya kiyaye wato shi idan aka ce wa misali irin wannan aya a fahasiban ladina kafaru an yattakhidu ibadi min duni awliya kasancewar mun ce akwai waliyai ba yana nufin murike su alloli ba ka duba ayar yanda take mana a fahasiban ladina kafaru aka ce waɗanda suka kafirce al'ala inna awliya Allah la khawfun alayhi wannan awliya Allah muke magana ba awliya ash-shaytani ba kowanne abu yana da kishiya to da yana da kishiya ai ba za ka kira shi da sunan kishiyarsa ba ko idan misali dan muna son shehunan mu ka ce muna bauta musu eh mun ji kai ma ai kana da malamai kai ma kana da malaman da ka yarda da su kenan bauta musu kake ko in dai kana da malami da ya koyar da kai addinin Allah ka bisa ka so sa ya zama laifi to kai ma kana da naka dan haka mun yi daidai anan a son mumini yana daga cikin alamar imani annabi yace zaqa halawatal imani man kana Allah wa rasulu ahabba ilayhi mimma siwahuma wa an yuhibba almar'a la yuhibbuhu illa lillah kaso mutum ba dan wani abu ba so dan Allah to saboda haka idan kaso bayin Allah alama kana da imani ne ko malaminka da ya koyar da kai addini ai ba wanda zaka so sama da shi ko to dan haka kuma wannan addini annabi ya kawo shi annabi kuma binsa aka yi ayi sahabbai da suka bi sa su ma binsu aka yi su ma sahabbai da aka bi a su ma binsu aka yi tabi'una tabi'una su ma sun bi tabi'u tabi'ina har dai aka ce wa man tabi'ahum bi ihsani ila yawmiddin kullum bi ake addinin musulunci ya ginu akan tsari shine biyayya da aka in ka bi malami ba bauta bane abinda ake cewa bauta kai masa sallah kai masa azumi kai masa zakka da sauran abubuwan nan da mu muka sani shine bauta amma dan kaso dan uwanka musulmi ko kaso malami wanda Allah tabaaraka wataala yace wato wannan wa ati'u Allah wa ati'u rasula wa ulil amri minkum sune waɗannan malamai ku rike su wattabi' sabila man anaba ilayya ka bi hanyar waɗanda suka dawo zuwa gare ni to da ka shiga wannan hanya ba ana nufin bauta bane duka wanda ya faɗi wannan magana to ya mana kazafi Allah ya ishe ya ishe mana da haka ba mu riki wasu alloli ba eh na'am قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا na'am الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا wato waɗannan kafirai annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce ka gaya musu kul hal nunabbiukum wa ba ku labari waɗanda suka fi kowa asara ayyuka mana allazina dalla sa'yuhum fil hayatid dunya sune waɗanda ayyukan su ya ɓaci a nan rayuwar duniya kafirai wa hum yahsabuna alhali suna zaton cewa suna aikata aiki ne mai kyau na'am أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم na'am فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا to waɗannan kafirai Allah ya ce ula'ika allazina kafaru bi ayati rabbihim sune suka kafirce da ayoyin ubangijinsu akan kaɗe tashi suka kafircewa wato tashin alkiyama da haka a'maluhum ayyukansu ma duka sun ɓaci a ranar kiyama ba su da wani aiki da za a auna musu shi la yajiduna waznan li'anna thiqala fil mizani la ya'ti illa min alkhair nauyin mizani wato ran kiyama baya kasancewa sai daga aikin alheri amma sharru fala yakhluqu Allahu lahu wazn shi sharri Allah baya halitta masa wani nauyi eh walidhalika yaqulu ar-rasul sallallahu alaihi wa sallama da haka ne annabi yake cewa yaja'u bir-rajuli at-tawil al-arid al-aquli ash-sharubi ana kiyama za a zo da mutum dogo mai fadi kato kenan kuma mai yawan ci mai yawan sha fala fayuzanu za a auna shi fala yazinu inda Allah janaha ba'udatin ba zai auna wato ko da fiffiken sauro a wajen ubangiji tabaraka wa ta'ala ba annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa ala ukhbirukum bi ahli an-nari na ba ku labarin mutanen wuta mana yace kullu utullin jawazi dukkan wani kato mai tara dukiya baya yin kyauta wannan yana daga cikin alama ɗan wuta wato Allah ya kiyaye mu eh na'am ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا ubangiji yace wannan shine sakamakon su dalika jazaohum jahannamu bima kafaru dan kafircin da suka yi kuma suka riki ayoyin Allah da manzanninsa abun wa izgili na'am إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا amma kaga waɗanda suka bada gaskiya suka aikata ayyuka na gari to su ko kana lahum jannatul firdausi nuzula su aljanna ta firdausi ita ce liyafarsu ita ce mafi ɗaukakan aljanna annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa idza sa'altumullaha fas'aluhu alfirdausa idan za ku roki aljanna za ku roki Allah aljanna wato ku roke shi aljanna akwai wani hadisi annabi yana cewa abun mamaki mutum da zai roƙi wani abu a wajen Allah bai roƙi aljanna ba kuma abun mamaki mutum zai nemi tsari bai nemi tsari daga wuta ba na'am
خالدين فيها لا يبغون عنها حولا idan suka shiga aljannar wato madawwama ne fiha cikin ta la yabghuna hiwalan ba sa neman wato canzawa ko ko kaura anha gabarinta na'am قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا Na'am wato wannan aya ta sauka ne raddi ga Yahudawa wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam da suka masa tambaya yace wa ma utitum min al-ilmi illa qalila sai suka ce ina mu da aka bamu littattafai da annabawa ai an bamu ilimi mai yawa sai Allah yace ka ce musu qul law kana al-bahru da a ce kogin duniya zai zamanto tawada wato na kalimomin Allah wato ko da alqur'ani ne ko ko kalimomin Allah dukkansu lanafidal bahru to da kogin ko zai kare fi kitabatiha a wajen rubuta su imam ali a karramallahu wacha yace inda zai fassara a wato fatihatul kitabi wato sai ya laftara kumi 70 ma'anan da zai cire kawai an gane ai to da haka kaga kawai ana tafsiri dai gurgudan abin da aka fita tunda fatiha kadai zai laftara kumi 70 akwai wani almajirin sha'ali harazumi wannan malam Husaini Dambare yana rubutu sosai yana bani littattafansa sai nace mishi malam ina so in zo darasinka sai ce kai Muhammadu Bello yace kai ni karatu na bai wuce fa risala ba eh yace shehu shehu ne ya kirawo ni ya gaya mini wani kalma yace tun daga wannan kalmar nake rubuta maganar da shehu ya gaya mu yace kuma inda zan lafta jaki 70 maganar ba za ta kare ba an gane ai a cikin lokaci kamar wajen sha biyu haka yana masa hidima ta gaske eh to da haka ya kira sa sai ya gaya masa wannan magana yace mu in jaki 70 takaddun zai rubuta yace ba zai kare ba tun daga shehu ya gaya masa wannan abu haka yake an ji ai kuma shehu al-harazimi ya taɓa faɗa ko yace shehu gibrima yace Allah ya masa albarka yace idan yace ku je wanda kuka ce ma yayi ilimi yayi ilimi kaga magana haka take yayi to da haka to idan za a fassara Fatiha wannan shi kadai Sheikh Muhammad al-Bakri an ce sai da yayi shekara 30 kusan da shida yana fassara wato a cikin Fatiha qabla an tanfada kalimatu rabbi yace walau ji'na bi mislihi madada kai ko da ma mun kawo kamar wannan kogi a matsayin kari kamar da ya kasance a suratul luqman ko eh na'am قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد na'am فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا a ubangiji ce ka ce musu kamar yadda suke faɗa kai mutum ne kamar su wato amma su sani fa eh ana maka wahayi su annabawan Allah duk abin da Allah ya halitta a jikinsu yana da tsarki ko da alwala da tsarki da wankan janaba duk da suke saboda su nuna ibada ne amma su dama komai nasu yana da tsarki da haka annabawa idan suka yi bacci sun tashi ba sa bukatan yin alwala idan suka biya bukata ba sa bukatar yin alwala duk abin da suka yi saboda dama su tsaharar su jibiliya ce to wanda Allah ya halice shi haka kace kamar kai eh balle kuma kamar annabi sallallahu alaihi wasallam wanda dukkanin halittun Allah in an ajiye su a guri daya da ma annabawan da mala'ikun da wane ne ya fi su eh yana cewa lastuka mislikum ko lastuka hayatikum ko eh to da haka kafirai ne suke faɗan wannan magana yanda suka faɗa haka ne amma su sani yuha ilayya abinda aka yi min wahayi din annama ilahukum ilahu wahid abun bautakku ɗaya ne fa man kana yarju liqa'a rabbih wanda yake fatan haduwa da ubangiji ko ko wanda yake tsoron haduwa da ubangiji raja yana da ma'ana guda biyu diddi ne falyamal amalan salihan ya aikata aiki nagari wala yushrik ahadan kada ya hada wani bi ibadati rabbi wajen bautar ubangijinsa ya abudullaha wala yushrik bihi shay'a na'am بسم الله الرحمن الرحيم na'am
كافها يا عين صاد na'am ذكر رحمة ربك عبده زكريا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتومون كمل سورة الكهف wannan suratu Maryam har yanzu wato kusan jigon guda ɗaya ne kaga suratul kahfi an ce sura ce da sai magana akan bayin Allah ko to ga sai da Maryam ita kanta ma waliyar Allah ce ba annabi bace a yar gidan Imran wanda babanta ma sura sukutun yake da shi alu Imran ai babanta ne babanta babban waliyi ne da haka ya samu wato ya kamar sai da Maryam yar gidan sai da Hanna ita ko ta haifi wato Sayyidina Isa lokacin da ta roki ubangiji tana ga mijinta bawan Allah ne kuma bata samu zuri'a tare da shi ba sai ta roki Allah Allah ya bata zuri'a ta aifu a da Sayyidina Imran amma tana son ɗa namiji saboda za ta ajiye shi a wato Kudus kamar da muka karanta dai a Ali Imran inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka anta as-sami'u al-alim to da haka sai Allah ya bata ya mace shine wanda walaysa dhakaru kal unsa to da Allah ya bata wato ya mace kuma sai aka sake bata da namiji shi ma wanda shi ma wato wani dan baiwa ne eh bismillahir rahmanir rahim wannan sura sura ce ta makka eh a sura makkiya illa sajdataha wato ayar da aka yi fakharru sujjadan wa bukiya shine kadai wanda ba wato na makka ba madina ce koko fa khalafa min ba'dihim khalfun wadannan ayoyi guda biyu sune suka sauka a madina tana da wato ayoyi wasu sun ce 99 wasu sun ce 98 ta fara da bismillahir rahmanir rahim kaf haya ayin sad شو إبراهيم يسي الله أعلم بمراده بذلك هذه الحروف المقطعة في الكتاب الأسلم في تفسيرها الله أعلم بمراده بذلك أبن دي في كبتا أفس راسو يسي الله شي يسن أما ما لم يسي قالوا كثيرا من التأويلات قالوا كاف إشارة إلى الكافي إتكاف من تنانوني إزوى دسونا الله الكافي هاؤل بنكم تنادوني إزوى سونا الله الهادي ya din tana nuni zuwa sunan Allah Aliyu ainun tana nuni zuwa ga sunan Allah wato azimu eh sad ila sadiki wato kaf haya ayin sad sadin kuma yana nufin wato as-sadiq shine annabi sallallahu alaihi wasallam ko ko suna ne na Allah shi ma hiya fi anfusiha asma'u lillahi tabaaraka wa ta'ala kaga kenan sunayen Allah ne kowanne harafi ya dauki sunan Allah shi yasa zaka shi Ibrahim a cikin wannan ad-daurul al-a'la ne wanda yake cewa ya alifu ya kafu ya waye ko har akwai wani a Kano yana cewa shi Ibrahim ya kirki sunayen Allah wanda babu shi a magabata to gashi ka gani ai karatun ka ne bai kai amma dama ba malami bane eh ai malami ne na taro da kubo eh warada fi ba'd al ahadisi yazo a wasu hadisai ya kaf haya ayn sad ya hamim ayn sinqaf fa ala hada hiya asma'un wadannan sunaye ne au qasamun aqsama Allahu biha ko ko rantsuwa ne Allah ya dasu au isharatun bayna al habibi wal habibi kaji ko ko wani ishara ne tsakanin annabi da Allah kawai ramzul habibi lil habibi fil urfi ghayru mushkilin fayasta'miluna isharatin masoya suna amfani da wato wasu isharori la yafhamuha illa ahluha babu masu fahimtar su sai ma'abotan su ko فالرسول صلى الله عليه وسلم ناجاه الله تبارك وتعالى النبي الله يا غانا دشي وعلمه معنى هذه الاشارات كما يا سند دشي معنى ودن الاشاروري فلما نزل جبريل بهذه الحروف yayin da mala'ika jibril ya sauko da waɗannan harufa kaf haya ayin sad wa awwalu ma nazala minha farko abin da ya sauka a cikin waɗannan hurufu kana idza qara ayatan takallama fi tafsiriha idan ya karanta masa aya zai karanta masa tafsirinta walamma qala kaf qala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam alimtu yana cewa kaf sai ce aina sani ba sai ka fassara ba da ya ce ha shi ma ya ce alimtu na san ma'anar ya ya ce kalar rasulu alimtu ya ce shi ma na san me kake nufi ayin kalar rasulu alimtu na sani fat shi ma ya ce alimtu alima jibrilu annan nabiya sallallahu alaihi wasallam ta'allama ma'aniha biduni wasaqatihi jibril ya gane cewa annabi ya san ma'anar waɗannan harfofi ba tare da hanyarsa ba wa annahu sirrun makhfiyun anhu sirri ne da aka boye ga barin jibril ma eh Allahu akbar eh wa hiya takarrarat fil qur'ani miraran harufofin nan kurama sun maimaitu da yawa wa adadul huruf allati ja'at ala ru'us al ayi wato adadin harufofi da suka zo akan ayoyi kama yaquluna sirrun hasinun qata'a kalamuhu wannan shine adadin su 14 harfan harafi wato 14 sirrun hasinun qata'a kalamuhu wa bit takrari idan ka dauki memeci kuma kana bid'atan wa 70 zai zama 70 da sama wa fiha harfun wahidun akwai wanda harafi ɗaya ne wa fiha harfani akwai wanda harafi biyu ne akwai wato wanda harafi kamar ɗaya kamar qaf sad nun harfani akwai hamim harfani baha shi ma harfani yasin haka salatatu hurufin akwai wanda harafi uku ne kamar alif lam mim kamar qasim mim akwai arba'atu ahrufin wanda harafi hudu ne shine alif lam mim sad wai wani ne shi zai karanta qur'ani ba malami da ya dauki alif lam mim sad sai shi almas an gane ayi eh zai karanta ba ba malami kuma gashi wannan ya zo ba wata da sai ce almas alif lam mim sada ya zama almas an gane alif lam mim ra khamsatun wa hiya aktharuha wato harafi biyar shine mafi yawa shine kaf haya ayn sad wato shi ibrahim sai wa sanazidu kalaman ala hadhihi huruf insha Allah a gaba ita zai kara mana bayani akan waɗannan harfofi yace zikru rahmati rabbika abdahu zakariya yace wannan wato zikru rahmati wato khabarun li mubtada'in mahzufin tadbiru hada hada zikru rahmati llahi tabaaraka wa ta'ala abdahu zakariya wato ambaton rahmar da Allah ya wa bawa bawansa annabi zakariya eh tara al-farqa البين بين الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وبين الرسول زكريا yace anan wannan guri zikru rahmati rabbika abdahu zakariya zaka ga wato bambanci bayyananne tsakanin annabi da annabi zakariya baina al-abdi muhammadin wa baina al-abdi zakariya wato zikru rahmati rabbika abdahu أضاف الرب إلى محمد صلى الله عليه وسلم ألا يرى قرد واتو باوا إزواج النبي صلى الله يرى قردك واتو كنسا إزواج النبي صلى الله عليه وسلم وأتى بالضمير الخطابي كما يزو الضمير واتو مخاطبي shine wato rabbika kamar ubangiji na annabi kaɗai ne ko zikru rahmati rabbika ubangiji bai ce rabbikum ba ko shi zakariya din ko yace abdahu shi ko ka gani labarin an yi shi a zamanin annabi zakariya ne an zo ana karanta wa annabi shi a wato siga ta mukhataba shi ko wannan a siga na ga'ibi kaji ai shi ne wato zai nuna maka waye annabi shi ne assalamu alaika ayyuhan nabiyyu kaji shi ana masa magana da siga ta mukhataba babu shamaki tsakaninsa da Allah amma kowanne halitta tsakaninsa da Allah akwai shamaki an gane ai assalamu alaika ayyuhan nabiyyu إيه. وأضاف زكريا جعله عبدا وأضافه إلى الله بضمير الغيبة بايا والننقري رحمة ربك عبده إيه. كأن الرب لمحمد كما ألن لا النبي محمد كعيني وزكريا عبد لله شيكم زكريا باواني إن الله تبارك وتعالى استجاب الدعاء لزكريا Allah ya ansa wa wato addu'ar annabi Zakariya wa kharaqa lahu al'adata fi nailil waladi wato ya kece masa al'ada a wajen samun ɗa wa hadi qissatu dalika wannan shine qissa eh amma duk da wannan baiwa da Allah yayi Allah ya ambaci sunan suran da suratu Maryam an gane kuma ba maulidin ai sai da Maryam maulidin sai da Maryam an yi shi a Ali Imran an gane to da haka wannan matsayi ne babban sai da mare an ce a cikin banu isra'il ba a taɓa mace kamar ita ba kamar al'umma annabi ba a taɓa mace kamar sai da khadija ba a dukkan mata na duniya da lahira ko ba a yi kamar sai da fatima ba an gane ayi dukkan matan duniya da na aljannan ba a yi kamar sai da fatima alaihi salam ba bayan sai da khadija kuma ba a yi kamar sai da aisha ba to haka jeri yake tafiya sai su asiya bintu muzahimin za su biyo kuma za ka duba a nan dukkan kistan da za a kawo mazaje ne amma ita an kawo ta a cikin maza kuma annawa kuma ita ba annabi ba ce da haka wannan karatu ne babba akan mata shau ibrahim radiyallahu anhu ya faɗa a cikin wato kashiful ilbasi yace falau kana nisa'u kaman zakarna la faddaltu nisa'a ala rijali yace idan da mata za su zamanto kamar wannan da na ambata su sai da Maryam yace la faddaltu nisaa ala rijal amma magana na mutanabbi ne yace da zan fifita mata akan maza an gane ayi falaysa famat tadhkiru famat famat ta'nif lismi al-aya lismi ash-shamsi aibun wala tadhkiru fakhru lil hilal ita rana idan aka ce rana a larabci ita mace ce a Hausa ba kuma haka ne to da an ce rana mace ce ai wannan ba aibi bane shi ko wato wata namiji ne a larabci da haka kaga wannan ba zai zama masa wani alfahari ba dan rana tana bulla zai zama babu babu wata to ka duba darajar mata wanda suka kai irin wannan makami an hada su da annabawan Allah kuma sun fudda irin kamar annabi Isa to dan haka akwai karin maganar larabawa suna faɗa wara a kulle azini ma'a tare da kowace mace babba akwai namiji amma ba wai ana nufin matarsa ba fa uwarsa duk wanda ka ga wani ne to uwarsa ce ta maida sa wara a kulle azini ma'a kaga gashi sai da maryam iyar ta hannatu ne ai waye ne ya roki Allah akan ta samu zuri'a hanna an gane ai to da haka mata kar ku yi wasa da darajanku ku zo ku biyewa wato duniya ku, ku, ku, bar wannan matsayi naku wanda an ce shugabar mata duka na, na, na duniya eh amma mace ta zo tana wa miji asiri ta lalata shi ita ma ta lalace a tafi wuta da ita da shi din duk wuta za su tafi don duk wacce ta lalata mijinta to da ita da mijin duk sai sun shiga wuta bara mun karanta Shehu Ibrahim ya faɗa yace annabi yace yawan mata ƴan wuta din yawan su mata ne yace amma za su kai maza da yawa ah namiji ne aka masa asiri aka cire sa a hayyacin sa sai zo yana bin maganar yara da mata yana sabon Allah yana abubuwa da bai dace ba gidan ubansa za a kai shi ba wuta ba ita din me yasa me kai za a kai ta wuta to da haka ku bar mazajen ku da hankalin ku su mulke ku duk zafin mijinki ki yi hakuri da shi zaki ga abin da zaki haifa Allah zai saka miki da zaman aure da kika yi mamar Shehu Ibrahim aka ce tunda Allah ya yi ta bata taba bata wa Shehu Abdullahi rai ba tunda take bata taba bata wa dangin mijinta rai ba amma yanzu ya kai wai sirika ma ana kiranta olsa saboda gidanku ba baki tarbiya ba uwarki da daraja amma uwar mijinki ba daraja to ba uwar mijinki ba ma duk wata uwa in kin darajanta shi saboda kin san darajar iyarki ne in dai ka durkusa ka ce wani baba ko kawo ai dan ma'aifinka ne ko ma'aifiyarka ce in baka ganin darajar iyayenka ai zaka rena wannan amma duk wanda ya san darajar iyayensa ba zai rena babbansa ba ba zai rena babban wani ba ma saboda duk haikuwa ce to da haka bata taba batawa dangin mijinta rai amma ki zo ki auri miji iyarsa ta sha wahala ta girmar da shi ta haife sa danginsa su sha wahala tare da shi ƴan uwansa uwa ɗaya uba ɗaya da ƴaƴansu duka sai ki zo ki raba su to duk me wannan aikin ba inda za ta je banda wuta ya ce ko aka ce ko da maƙotan mijinta ma ba ta taɓa ta rai ba maƙotan mijin ba duk wannan don kiyaye miji ne da haka waɗannan su ne wato mata a musulunci akwai ummu habiba matar annabi ta ga annabi yana son auren wato zainab saboda agolarsa ce 'yar gidan ummu salama yana kula da ita sai take zaton cewa zai aure ta sai ta ce annabi ka aure 'yar uwa ta azza sai annabi ya ce me yasa kika faɗa shi idan ina so wata alheri ai ƴan uwa ta dace na sowa a ce wata za ta auri annabi ai gwara na sa ka auri ƴan uwata sai ce a'a ai ba zai yi na haɗa ki da ƴan uwarki haramun ne ita ma kuma wannan ba zai na aure ta ba saboda Abu Salama babanta mun sha nono tare da shi to ka duba ka gani amma kishin hauka ki zo baki san abin da kike yi ba an miki kishiya ko ko mijinki yana neman aure ma kin tada hankali ba haka matan aljanna suke ba idan kin bi Allah kin bi mijinki to kin fi matan aljanna daraja an gane ayo ba wai ke baka bace a kaddara gawayi ne ma ke ba sai kin yi bulicin ba kullun kina tafiya shago kina kashe kuɗi wallahi ki zauna bakarki baki ran kiyama na mumini ake dauka kara matan aljanna kyau da shi ai baki aibi ne aka gaya maka ai baki ba aibi bane to baki bi Allah bane shi yasa amma da kin bi Allah ba kin sai kin zo kina bleaching ba duk matan da za ta yi bleaching ran kiyama fatan ta duk sai Allah ya sille shi a tarin kiyama wanda Allah ya sille fatan ta ina za ta tafi aljanna fata babu tun a tarin kiyama ko ko matar da za ta sha shaka fashe ta zama katuwa to ita ma wannan tare na a halittar da Allah ya mata ita ma ba za a ƙara hisabi sai naman jikinta duk ya zube. Da haka idan za ku bi Allah ku bi Allah amma wannan duk ba zai fudda ku ba. Akwai hajiya buwa wanda ita ce sirikar shi isiyaka rabi ba wanda bai san buwa ba yanzu. Wannan mace waliya ce abida taƙiyya ta haifi ‘ya'ya mata dukkan su manyan bayan Allah suka aure ta yanzu ya suka zama jikanta Abdul Samad ma ya Najeriya. To kaji. To da haka abi Allah mata, kada a saba wa Allah wallahi duniya wannan ba komai bane. Amma idan kin ki duk abin da kika lalata mijinki to kanki kika lalata da ƴaƴanki. Ko da ko kina da kishiya kika lalata ƴaƴan kishiyarki da kishiyanki, to wannan zai yi saboda asiri tabbas ne, amma fa sakamakon zai dawo kanki ne. wala ya haikul makaru sayyi'u illa bi ahli duk wani makirci mummuna yana sauko a kan shi kan ma'abotansa ki zo ki kwace dukiyar miji ki raba shi da 'ya'yansa da danginsa amma daga ƙarshe shekara talatin ya yi yawa sai duk abin ya dawo kanki in ki kin yi wasa za ki mutu baki san 'ya'yan naki ba ma ki ce wannan waye saboda sharri da kika wannan kika shuka to saboda haka mata a ji tsoron Allah sosai saboda al'umma tana lalace yanzu a dalilin mata ne. Yawa lalacewan dangi alaƙa ta yanke tsakanin mutane babu wanda suke yanke face mata. kowa ya je matarsa kuskus ta gaya masa magana sai yarda wannan mata ɗari an haɗa guri ɗaya magana namiji ɗaya ne malam kana namiji Allah ya ba mu hankali casa'in da tara ya ba su guda ɗaya kai ka zo wannan ta gaya maka magana ka yarda da yaro akwai bambanci malam abdulkadir na shi a usman fulati ya ce mashe da yaro kan ba ɗaya ba eh mashe da yaro ba ɗaya ba saboda haka a ji tsoron Allah eh annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda makocinsa bai kubuta daga sharrin sa ba ba zai shiga aljanna ba makoci yake ta farko kishi yake ce da aka ya dace ki kubutar da makoci yake daga sharri kake cutar da ita an gane ayi kishi ba babu ba amma akwai dokan Allah ai akwai kakar mu wannan wanda ta girmar da muhajjadiya ta ce goya mana tace duk ma in dai ken kishiyarta bata shiga aljanna ba ba matan da za shiga aljanna kishiyarta ne amma ta ce in dai keldu ba ta shiga aljanna ba ta ce to ba matar da za ta shiga aljanna to da haka ka duba yadda kishiye su mu ba musamman kishiye ba ne sai da muka girma mun zata yan wani an gane yayi to dan Allah mata ji tsoron Allah ku duba sai da Maryam wannan matsayi da Allah ya bata eh na'am إذ نادى ربه نداء خفيا نعم قال رب إني وهب العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا نعم إذ نادى ربه سيدنا زكريا da wato baiwa da Allah ya wase da Maryam sai shi ma ya bigi Allah ya bashi ta shine إذ نادى ربه نداء خفيا ya wato roki ubangijinsa wato addu'a a ɓoye ta sirran shi addu'a a ɓoye ya fi addu'a bai liso saba'in amma wani in bai ji idan bai ji Allahumma waye Allahumma waye sai ji kawai in ya baka kuɗi kamar kawai kyauta baka yi komai ba to idan mutum ya je za ka masa addu'a in ya bayyana in ya ɓoye to kamar ya maka so saba'in ne wanne kake so yawwa to da Allah kar in ka ba wa Allah ramma ya maka addu'a in ka ga ya boye karka ji komai wannan din shine yafi eh haka annabi ya ce addu'an boye yafi addu'an bayyane so 70 ai sirran ce jawfan laili ya roki Allah cikin dare an tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam wani addu'a ne Allah ya fi ansawa shine shi addu'an cikin dare haka idan da ka roki Allah ka tashi cikin dare babu kamar sulusi wato sulusin ƙarshe kamar ƙarfe uku zuwa gaba eh li'annahu asra'u lil ijabati ya fi wato saurin ansawa eh zukira anna zakariya da'a da'a Allah tabaaraka wa ta'ala ya roki Allah banna dahu wan nida'u bis sawti rafi'i wato ya wato nadahu wan nida'u bis sawti rafi'i jama'a baina nida'an wa khafiyya biyai ala annahu talaba bi lisanihi fa sara nida'an وبصوت منخفض فكان خفيا دق دابيا هذا أو نداء لا يكون خفيا إلا إذا كان واتو آه واتو ذكر, آه ذكر السر الذي لا يطلع عليه الملائكة فكان خفيا ودكو ملائكو بس انكاي قريشوا شير طلب زكريا من ربه ولكن جعل ذلك سرا والحكمة في إصرار زكريا لهذا الدعاء أن أعداءه wato dalilin da ya sa ya ɓoye wannan addu'a makiyansa wa humul mawali su ne ‘ya'yan babbanninsa allazina wato dakara abna a amnihi allazina sayari sunahu ‘ya'yan babbansa su ne magadansa su min shirari bani isra'il suna daga cikin mafi sharrin banu isra'il saboda a zamaninsu yahudawa sun kangare in ma aka samu bawan allah kashe su suke idan aka samu annabi kashe su suke shi annabi zakariya sun kashe sa sun kashe annabi haya sun nemi kashe wato sayyidina isa ma Allah ya shi su wannan imran din sun sha wahala sosai eh sun sha wahala tariya da su eh fa alima annahum idza sami'uhu wadannan ƴaƴan baffanni idan suka ji yad'u hada du'a wato yana wannan addu'a rubbama adahu za su cutar da shi dama ƴaƴan baffanni da ƴaƴan kawunne ba wanda suka fi su cutarwa saboda idan aka samu matsalan gado sai kai ka samu sirri to ka shiga uku an gane ai kamar yadda aka wa annabi ba banul a'mam da banul akhwan wannan ba wanda ya kai kai su eh akwai ina ji ko wani daga cikin shu'ara yace idza zalla maula al-mar'i fa huwa dalilu idan dan baffan naka ya wulakanta to kai ma ka wulakanta ai eh na'am eh afwan akwai magana in sun jisa da su yi ta masa izgilanci su masa dariya fa huwa shaykhun kubarun tsoho ne mai girma amma ya kai shekara wato 99 a wani kauli ba masa haihuwa ba وكذلك زوجته بلغ ثمان وثمانين ما تسمى وتساكي شكرا ثمانين دتكس إشاء سننتا وما ولد لها قبط إيه كان طلب الولد منهما إذا سمع به الناس يسخرون به ذاس مسو إزجلي فجعله خفيا لأنه يعلم أن الله قادر على ذلك يا سن الله ينادئيك أكنهك نعم
قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا yace ya ubangiji yace al'azmu minni kashinsa yayi rauni bi ma'ana ya tsufa dakara annahu harima wa annahu da'ufa yace yayi ya tsufa yayi rauni hatta wahana al'azmu jami'uhu har kashinsa yayi rauni amma lam yakul wahana al-izamu khawfan min al-kadhib bai ce wato kasusuwansa sun yi rauni saboda tsoron ƙarya li'anna al-insana walau harima tabqa ba'du izamihi qawiyatan yace ko da mutum ya tsufa ai wasu kasusuwansa za su wanzu suna da ƙarfi ghaira wahilatin wakila innahu shaka min suquti adrasi ya koka wato faduwar turaman haƙorinsa ne ala kulli halin idza balaga al-insanu hadha al-mablagha min as-sinn idan mutun ya kai wannan wato kimani na shekaru yakunu wahina wato wahana ko wahina duka fi ba'd idami yakunu wahnun rauni zai kasance fi ba'd idami walau lam yakun fi kulliha koda ko babu raunin a dukkan su washi ala ra'su shayban wato wannan tamizi muhawwali ne ai washi ala shaybur ra'si ne kayin sa ya huru da hurhura walam akun bi du'aika rabbi shaqiya yace ubangiji ban kasance mai tabewa a cikin addu'a da nake ba kulli in na roke ka kana biya mini bukata ai kha'iban fi ma maza mahada li du'aihi yayi shimfida wa addu'ansa bi annahu qawwala hayatahu aw ki bi annahu tula hayati ma talaba min Allah shay'an illa wa atahu bai taba neman wani abu wato daga Allah sai ya bashi yayi wannan shimfida ana so idan zaka roki Allah to kai shimfida mai kyau shine ka nemi gafarar zunubai duka bayan nan sai ka bi Allah bayan nan sai kai salatin annabi sai ka biyo da bukatarka sai kuma ka ƙara rufewa da salatin annabi to in addu'a kana yin haka Allah yana ansawa yubda dhikrul jamil wa bihi yuhtamu dhikrul jamil wa yubda an gane ai annabi sallallahu alaihi wasallam yace la taj'aluni ka sadhir rakibi kada ku sanya ni kamar kofin mahayi can karshe ko sai ka gama addu'o'i su ga Allahumma salli wa sallim ala amalan haba annabin da ka wa haka dama da shi zaka fara sai ka sako addu'a ka tsakiya sai kuma wato salatin annabin har yanzu a karshe in dai kana yin haka to Allah zai ansa addu'anka babu kamar salatul fatihi kafa 11 sai ka sa addu'a ka tsakiya sai ka rufe da salatul fatihi 11 in kana haka Allah zai ansa tamkar kai addu'a da ismul azam ne fala wato yastahsinu an yukhayyibahu wa huwa fi fi wa huwa fi alhalati allati sara ahwaja a tsawon rayuwarsa Allah bai taba tabar da shi ba balle ya zo wannan lokaci da yafi bukatuwa da haka shi yasa yayi wannan roko yace Allah baka taba tabar da ni ba shi yasa malamai suka ce Allah yace tawassala bina ilaina fasa'adahu fi talabihi إيه وزكريا هكذا توسل بأن الله أوده يتقبل منه ويستجيب منه الدعاء في كل ما مضى من عمره واليوم يرجو أنه لا يرجع خائبا yana fata da ya dawo wato mai taɓewa na'am dan haka lokaci ya zo za mu tsaya insha Allah sai gobe mu ci gaba duk da kawo mu Alhaji Bukariya ne ma a ƙara insha Allah za mu yi magana da su masu kula da tafsirin da kuma malamin mu Mala Amadu sai mu ga wani lokaci za mu kara. Eh assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.